na'am المسألة الثالثة mas'ala ta uku اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء بيد malamai sun yi sabani a cikin wajabta yin alwala daga shafar mata daga shafa ma- mata bilyadi da hannu أو بغير ذلك عن ko da wani hannun الحساسة min al'adha'il hassasa daga gabbai waɗanda suke da ihsasi wanda suke suna da shu'uri
وذهب قوم to waɗansu malamai suka tafi إلى أن من لمس امرأة ce- بيده ya suka tafi akan cewa duk wanda ya shafi mace da hannunsa مقبيا إليها yana mai damkarta da shi wato yana mai sanya hannun nasa a jikinta babu wani hijabi tsakaninsa da ita ولا ستر babu wata sutura wadda ta kare tsakanin hannun nasa da nata فعليه الوضوء da jikin nata kai na amfa alaihi alwudu to alwalata wajaba a kansa
وكذلك من قبلها hakanan ma wanda ya sumbace ta لأن القبلة عندهم domin kubla wato sun ba a wajensu لمس الماء lamsun ma wato shafa ne nau'i ne na shafa سواء التذ أم لم يلتذ daidai ne ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba وبهذا القول قال الشافعي da وأصحابه da wannan magana daga wan- da wannan kauli ne ash-shafi'i ya ta- da wannan kaulin ash-shafi'i ya faɗa da shi da a- wato alma- malaman da shi da ƴan mazhabarsa إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس sai dai shi a wani lokaci ya bambance tsakanin mai shafan da wanda aka shafa فأوجب الوضوء على اللامس sai ya wajabta alwala akan mai shafar dunal malmus banda wanda aka shafa ومرة سوى بينهما Ma- wata marran kuma ya daidaita tsakaninsu ina ga wannan shine aljadid ومرة فرق أيضا آه.
بين ذوات المهار والزوجة wa a wata marar kuma ya bambance tsakanin ma'abuta maha- ma'abuta maharramiya wa zauja da kuma mata matar aure وأوجب الوضوء على من آه، من لمس الزوجة sai ya wajabta wu- alwala min lamsil zauja eh sai ya wajabta alwala daga shafar matar aure دون ذوات المهار banda ma'abuta maharramiya ومرة سوى بينهما wata marar kuma ya daidaita ma tsakaninsu
وذهب آخرون na'am a shi bai itibarin niyya ba bai itibarin niyya ba ai shi ne ce sawawun iltadda aw lam yaltadda Mm. na'am وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس waɗansu kuma suka tafi ya zuwa ga wajabta yin al- a- yin alwala minan lamsi daga shafa إذا قارنته اللذة idan lazza jin daɗi ta yi mu- wato ta a- a- ta gwamu da shi ita aka samu jin daɗi tare da shafar أو قصد اللذة ko kuma aka nufi jin daɗin في تفسير لهم في ذلك a cikin wato rarrabewa a gare su akan wannan matsalar sun yi tafsir وقع بحائل أو بغير حائل wannan duk daidai ne wannan shafar ta abu da wato akwai shamaki ko kuma babu shamaki
بأي عضو اتفق da kowace gaba ce ma wato ya da- a- a- a- a- a- shafan ya daidaita ما على القبلة banda alƙubla sun ba فإنهم لم يشتركوا لذة في ذلك domin su a nan wajen ba su yi sharɗanta jin daɗi a cikin wannan ba وهو مذهب مالك inda aka yi kawai a yi da da jin daɗi wa huwa mazhabu malik sai mazhabar malik wannan shine mazhabar malik وجمهور أصحابه da jumhurin malaman mazhabar tasa ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء
na'am ah, wa nafa qaumun waɗansu malamai kuma suka kore wajabta alwala ga wanda ya shafa mata وهو مذهب أبي eh حنيفة shine matabar imam abu hanifa ba ruwansa shi yace shi yasa sai kaga mutum ya kankame matarsa suna dawafi ba ruwansa yace wa massul mar'ati la yanqudhu alwudu a cikin a cikin mikh- ah, al- ah, al-ikhtiyar
ولكل سلف من الصحابة kowannensu yana da magabata daga cikin sahabbai
إلا اشتراط اللذة sai dai sharɗanta jin daɗi فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها domin ni ba na iya tuna wani daga cikin sahabbai da ya sharɗanta wannan Ehe.
وسبب اختلافهم في هذه المسألة dalilin saɓaninsu a kan wannan matsalar اشتراك اسم اللمس في كلام العرب
a ishtira wato ishtiraku ismul lamsi fi kalamil arab ishtiraki da aka samu a cikin sunan allamsu a cikin zancen ma- a, wato a zancen larabawa فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد domin su larabawa suna itlaqin allams shafa akan wato shafan da aka yi da hannu
ومرة تكنى به عن الجماع tukanni bihi alal jima wata marran kuma suna kinaya da shi akan aljima akan saduwa فذهب قوم to sai waɗansu malam- sai waɗansu malamai suka tafi إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع ya zuwa ga cewa allamsul mujiba litahara cewa wato shafan da yake wajabta yin tsarki shine aljima في قوله تعالى a cikin faɗin Allah ta'ala أو لامستم النساء ko kuma kuka yi wato kuka shafi mata
وذهب آخرون waɗansu kuma suka tafi إلى أنه اللمس باليد suka tafi akan cewar wannan allamsu bilyadi ne ومن هؤلاء daga cikin waɗannan من رآه من باب العام أريد به الخاص Eh, akwai wanda yake ya ɗauke shi a babin al'am uri da bihil khas wato lafazi ne mai gamewa amma ana nufin wata keɓantaccen hali saboda haka an ce lamastum allams ɗin da ake nufi ba kowane lams ba ne ana nufin lamsun mahsus shine wanda aka ya haɗu da ƙasdun ladda na'am افترض فيه اللذة don haka sai ya sharɗanta alladda a cikinsa ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام wannan wani kuma ya ɗauke shi a babin am uri da bihil am am lafazi ne am mai gamewa da ake nufin al'am da shi فلم يشترط اللذة فيه don haka bai sharɗanta ladda ba a cikin wannan shafa ومن اشترط اللذة wanda duk ya sharɗanta ladda jin ما daɗi دعاه إلى ذلك abinda ya kira shi abinda ya kai shi zuwa ga wannan ما عارض عموم الآية abinda ya yi mu'arada da wato umumin ayar da take nunawa al'am ɗin nan
من أن النبي صلى الله عليه na وسلم cewa annab sallallahu alaihi wasallam كان يلمس عائشة ya kasance yana shafar aisha عند سجوده yayin da ya yi suje- yayin sujadarsa da hannunsa وربما لمسته wal wal lokaci ma ita ma ta shafa shi a shine hadisin a, i'tiradinta ala a- a- amamahu i'tiradul janaza fa idza fa idza shada- sajada ghamazani fa qabadtu rijlayya in yazo zai sujada sai ya tsunkure ta ya so- a- a- sai sai ya tsunkure ta sai ta janye kafafunta wal buyutu yawma idhin laysa biha masabi' na'am
وخرج أهل الحديث حديث حديث بن da kuma hadisin da da kuma hadisin da tar- ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata gan shi ba fa eh, fa waqa bi yadi ala aqibaihi eh eh, fa waqa bi yadayhi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani yaqulu allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakati Mm, na'am yace anta fi wadin wa nahnu fi wadin akhar na'am نعم. وخرج أهل الحديث malaman hadisi sun fitar da hadisi حديث حديث بن hadisin habib ibn abi thabit عن عروة daga urwata bin zubair عن عائشة daga aisha عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه قبل بعض نسائه cewa ya sumbanci sashen matansa ثم خرج إلى الصلاة sannan ya fita zuwa wajen sallah walam ya tawadda bai yi alwala ba فقلت من هي إلا أنت sai ya ce wace ce ita in ba ke ba fa dhahikat sai ce sai ta yi dariya to kaga wannan a in aka ɗauki waccan ayar umuminta ya nuna aula mastumun nisa kaga kowane irin lamsu kenan amma wannan gashi an samu lamsu daga shari'u ba a samu warwarewar alwala ba sau da haka wannan sai ya karfafa itibarin ladda sai ya zama min babil ami uri da bihil khas Mm. na'am قال أبو عمر abu umar ibn abdulbar ya ce هذا الحديث wannan hadisin na habib ibn abi thabit malaman hijaz sun raunana shi وصححه الكوفيون alkufiyuna kuma sun inganta shi وإلى تسيئه مال أبو عمر بن عبد البر ya zuwa ga ingancinsa Ib- abu umar ibn abdulbar ya karkata قال ya ce
وروي هذا الحديث أيضا an ruwaito wannan hadisin har wa yau من طريق معبد ابن نباتة daga hanyar da isnadin ah, ma'abad ibnu nabata وقال الشافعي imam shafi'i ya ce إن ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة idan hadisin ah, ma'abad ibnu nabata ya tabbata akan kubla لا مال فيها ولا في النفس وضوءا to bana ganin cewar akwai yin alwala akan sh- akan kubla da kuma akan shafar mace bana ganin akwai alwala akan sa
وقد اهتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد a wannan hadisin na habib ibn abi thabit a allahu al-bukhari wa abu dawud wa tirmidhi wa darqutni wal bayhaqi wa ibn hazm A- a- illarsa shine cewar suna cewa habib ibn abi thabit lam yasma min urwa ya ruwaito ne daga urwatal muzani ba urwata a, ibn zubair ba wannan shine illar eh haka ma shi ma al-gumari anan jayyid wannan zai zai kyau ai mutaba'ar abin da ya faɗa wa qad ihtajja اهتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد wanda ya wanda ya wajabta yin alwala daga shafa da hannu ya kafa hujja لأن اللمس ya da cewa allams shafa ينطلق حقيقة على اللمس ana ana ana sakin sa a bisa haƙiƙa a bisa ma'anar shafa da hannu وينطلق مجازا على الجماع kuma ana yin amfani da shi ta fuskar majaz akan saduwa ta iya da iyali maja- jima'a وأنه إذا تردد da اللمس kuma cewa shi lafazi idan ya kai komo tsakanin hakika da majaz فالأولى to abinda yake mafi- abinda yake yafi yafi dacewa أن يهمل a على الحقيقة ɗauke shi akan ma'anar hakika حتى يدل الدليل على har المجاز sai dalili yayi nuni akan almajaz
ولأولئك أن يقولوا to ai waɗancan su kuma za su iya cewa إن المجاز إذا كثر shi lafazi da shi ita ma'ana ta majazi idan amfani da ita ta yawaita كان أدل على المجاز منه على الحقيقة sai ya zamanto ya fi ya fi nuna ma'anar majaz din bisa ma'anar hakika كالحال في اسم الغائب kamar ismul ghaib الذي هو أدل على الهدف wanda yake ya fi nuni ya fi nuni akan wato karin da aka sani أدل أدل adallu alladhi huwa adallu Eh, ya fi nuni ai aktharu dalilan ya fi nuni akan alhadath الذي هو فيه ba- مجاز wanda yake shi kuma wannan ma'ana ce ta majaz على المطمئن minhu alal mutma'inna min alal mutma'inni min al ard bisa idala bisa bisa ma'a- bisa ishararsa bisa dalalarsa ga wato wuri wanda yake madaidaici kwari na daga ƙasa الذي هو فيه wanda yake shine haƙiƙa domin alqa'id haqiqatuhu almunqatu almutma'innu almutma'innu almunkhafidhu min al-ard kwari inda ake zuwa ai ga'id amma yanzu in aka ce alga'id zaka yi tunanin kwari ne zaka yi tunanin almajaz eh
والذي أعتقده to ni dai abinda nake itiqadi أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنى- معنيين بالسواء cewa i- ita allams duk da yake dalalarsa ishara wato nuninsa ga ma'anonin nan guda biyu a daidai wa daida suke na haƙiƙa da na majaz أو قريبا wanne ne na hakika allamsu biliyad na majazi kuma aljima na'am
أو قريبا من السواء ko kuma kusa da daidai suke أنه أظهر عندي في الجماع sai dai ya fi bayyana a wajena a cikin aljima وإن كان مجازا duk da yake majaz ne لأن الله تبارك وتعالى domin Allah maɗauka Allah tabaraka wa ta'ala اركنا بالمباشرة ya yi kinaya da mubashara rumbaceceniya walmas da kuma almas shafa عن الجماع anil jima kan jima'i وهما في معنى اللمس dukkaninsu suna da ma'anar allams Eh, ko ba haka ba A- a- abin nan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid na'am wani ne kuma na almas a a ba lamas to- eh, lams ba wani ne na mas din a a a- na'am a'a almas min qabli an tamassuhunna fama ya ayyuhalladhina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min idda almasu kaga anan ay aljima' ne ko ba haka ba to saboda haka da wannan qarinar yace to allams ita ma a bata wannan hukunci to amma za a ce masa wannan dalalatul iqtiran ce dan da an faɗe su sai ka faɗi haka to amma wannan yana daga cikin itibari da al'adar shari'u kamar yadda ibnu abbas ya faɗa ne wato al-mubashara wal massu wal lams kulluha aljima lakin Allah yukanni sai da Allah kinaya yake na'am
wa ala hadha at-ta'wil fil aya a bisa wannan a, tawili ne na wannan aya wannan fassara ta ayan nan yutajju biha ake kafa hujja da ita fi ijazati at-tayammum lil-junub a wajen halatta yin taimama ga mai janaba دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير ba tare da takdirin takdim ko ta'khir a cikinta ba على ما سيأتي a بعد bisa abin da zai zo wajen hukuncin taimama wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu saboda haka kaga aw lamastumun nisa bi ma'ana wato kun sadu da iyali kun zamanto halin janaba za ku iya yin taimama Mm. ko ba haka ba sai aka fa hujja akan cewa nassi ne akan taimama ga junub na'am وترتفع المعارضة المعارضة بين ال... التي بين الآثار والآية halatta التأويل الآخر sai ya zamanto sabanin a- a cin karo da ya kas- da- da yake tsakanin hadisai din da kuma ayar a bisa wancan tawilin sai ya zamanto yanzu babu ita saboda haka yarin jayar da mazhabar hanafiya kenan Eh.
وأما من فهم من الآية اللمسين معا amma wanda ya fahimci cewar wannan ayar ta nuna allamsaini ma'an wato alhaqiqatu wal majaz وضعيف fa da'ifun wannan ya- abu ne mai rauni فإن العرب إذا domin قالت ita larabawa idan ta yi zance da بالاسم المشترك suna wanda yake mushtarak إنما تقصد بمعنى واحد to tana nufin ma'ana ɗaya ne daga cikin ma'anoninsa التي يدل عليها wanda sunan yake wanda sunan yake nuni gare su لا جميع المعاني ba dukkan ma'anonin ba يدل عليها wanda wanda yake nuni gare su وهذا بين بنفسه في كلامه wannan abu ne wanda yake a bayyane da kansa a cikin maganganunsu cewa in dai su- in dai mushtarak ne ba za su yi amfani da shi ba a cikin dukkan ma'anoninsa a lokaci daya Mm. in tuna yana daga cikin matsalar da muka karanta a cikin tafribul usul Eh, eh, istimalul mushtarak fi jami'i ma'anihi Eh. to
المسألة الرابعة wanne ne arraje tare da malik akwai alhanabila su ma hanabila irin magana su ɗaya da malik cewa sun ƙayyade allamsu lishawa lishawa wannan shine almajhur min mazhab malik
na ga ya fi sauki kuma ja ala alaikum fi dini bil haraj kun ce za a yi samun haraj Ya ayyuna min Allah sawm qas da wa dun qas to amma menene menene umdarsa me hujjar eh na hadis na na aisha na wanda galiban shi da ana sujada ko da an taba ta ga babu to wanne ne to wanne ne dal- wanne ne kuma to me dalilin bat- mene dalilin warware alwala
shi ayat ta zo kuma ta yi tsaki aula musulmin nisa shi kuma hadisin na na aisha ya zo ya nuna kan cewa yana sallah ya kan ture wannan tsinta kaga kenan shi ma wannan lams ne da ya shiga cikin wancan lams ɗin amma kuma kama da saboda haka dai kai ka tafi akan cewa a dauki allams ala haqiqatihi amma a istithna'in halin abinda athar suka zo nana na Aisha har ga san gaskiya ma ya ubi bane a gurin wancan annams wanda ya zo na jima Ah.
wani ai to to idan ko to amma allams bil yad Ah.
shine inda qasdin lad to a'a to menene asalin dalilin warware alwala to menene asalin dalilin warware alwala saboda allamsu biliyad Eh? a'a me asali na aya a- a- wace aya ko hadith Mm, me madogarar cewar mutum ya taba mace alwalarsa za ta kare wancan an ce na'am na'am eh shine nace saboda in kace aula mastumun nisa kaga wannan magana ta ibnu abbas da abinda shi ibnu rushd ya rinjayar in aka tsaya aka duba istimalin alkur'ani yana amfani da allamsu ne bi ma'ana inda musamman aka gwama shi tare da mata yana nufin aljima to kaga in dai haka in aka dauke shi a wannan ma'anar to sai zamanto asalin dalilin ma rushe asalin dalilin rashin alwala da shafa mace babu shi ba asar ba asar ba wani asar da ya ce a abin nan wanda ya shafa mace ya sake alwala na'am eh kare eh na'am khurujul madhi wannan khurujul madhi wannan kuma daban ne amma in babu khurujul madhi fa aka sami in'ad kawai
malaka wani hadisi na ra'ayi na ulla wanda yake nuna kan amlaku ne
a wajen wajen azumi ne wajen azumi ne wajen azumi ne wato gaskiya wato mutum zai buƙaci wannan yayin da ya je wajen ɗawafi tare da iyalinsa kana tare da iyalinka yadda ake yi wajen dawafi a don kada ta bata ko don ma ka tsare ta ƙarshenta za ku ko dai ku kankame juna ko kuma dai kuna tafiya kusa da juna wanda yake dole za ku rinka shafar juna wani lokaci ma eh to gara ma rike da hannu ka ce watakila rike da hannu din ko ka ce ka rike zani ba ma ya gan za ka yi haka ya za ka yi kullum daga kai sai ka fita ka je ka sake alwala ka zo ka sauke da wasu
an ce ila kasa da lalata a wata to kai fi sassu lalata da a to to zaka ce zaka ce la yajidu ha an ji ma kasa da bai nufi lazza ba ibada yake yi amma mala'ika ne shi da zai ce ya da ce matarsa ta taba shi sai lazzar ta zo ko ba ta nan ma sai shaidan ya sauwala maka ta zo ko ka ga ana take wata mala sun kai sai ka koma kan sai ya kan ana take wata oho ceton rai a to ai wannan ceton rai kayi da lazza ne ai babu zancen lazza a ana magana ana maganar mutum yana tare da matarsa kyale ma wannan na cakuduwa da mata wannan cakuduwa da mata wanda yake shi ma zai iya sanya wannan amma mutum kana tare da matarka don ka tsare ta saboda cinkoso a kaddara in ka zo ka samu lazza to sai dai ba ka yi dawafin tare da ita ba na'am in ba ai ana maganar ana wannan kawai na kawo halace guda daya akwai ahwal da dama da za su iya zuwa shi ne aula mastumin nisa zahirin aya am urida bihil am amma sai dai kuma me yace akan hadisin aisha gamazani da kuma fawaka adiyadiyya ala qadamaihi me yace akai na'am ibn ibn ibn hazm yana da khususiya ne na'am kwa nemo mana a cikin muhalla inda lokaci kafin to mu yi alwudu mu yi almasalatu rabi'a na'am za mu iya yin ta ko kai amma ba akwai tana da ɗan tsawo na'am din da kake faɗa wa masu rajulil mar'ata wal mar'atin rajula bi ayi udhuwin massa ahaduhum al-akhar idha kana amdan دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره سواء أمه كانت أو ابنته أو مست ابنها أو أباها الصغير والكبير سواء لا معنى للذة في شيء من ذلك وكذلك لو مسها على ثوب للذة لم ينتقض وضوءه وبهذا يقول الشافعي وأصحاب الظاهر برهان ذلك قوله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء قال أبو محمد والملامسة فعل من فائلين وبيقين ندري أن الرجال والنساء مخاطبون بهذه الآية لا خلاف بين أحد من الأمة في هذا لأن أول الآية وآخرها أموم للجميع من الذين آمنوا فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء ولا والنساء إذا لامسن الرجال ولم يخص الله تبارك وتعالى امرأة من امرأة ولا لذة من غير لذة فتخصيص ذلك لا يجوز وهو قول ابن مسعود وغيره وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع قال أبو محمد وهذا تخصيص لا برهان عليه ومن الباطل الممتنع أن يريد أن يريد الله عز وجل لماسا من لماس فلا يبينه نعوذ بالله من هذا قال علي واحتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ وهذا حديث لا يصح لأن راويه أبو روق هو ضعيف ومن طريق رجل اسمه أروة المزني, أروة المزني وهو مجهول رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن أروة المزني وهو مجهول ولو صح لما كان لهم فيه حجة لأن معنى هذا الخبر منسوخ بيقين لأنه موافق لما كان الناس عليه قبل نزول الآية كاغني براءة الأصلية السا ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه وذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فلم أجده فوقعت يدي على باطن قدميه, قدمه وهو ساجد قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن الوضوء إنما هو على القصد إلى على القاصد إلى اللمس لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم يلامس kun gane ai ga wanda ya shafan ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya shafa ba ita ta shafa to wanda ya nufin shafar shine alwalarsa take karewa li'annahu lam yulamis wa dalilun akhar wa huwa annahu laysa fi hadha al-khabar annahu alaihi salat kana fi salah wa qad yasjudu al-muslim fi ghairi salah لأن السجود فعل خير هو حتى ولو صح لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة وهذا ما, لي ما لا يصح فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوءه ولا أنه صلى صلاة مستعنفة دون تجديد وضوء فإذا, لي فإذا ليس في الخبر شيء منها فإذا ليس في الخبر شيء من هذا فلا متعلق لهم به أصلا ثم لو صح أنه عليه السلام كان في صلاة وصح أنه عليه السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء وهذا كله لا يصح أبدا فإنه كان يكون هذا الخبر موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك وهي حال لا مرية في نسخها وارتفاع حكمه بنزول الآية ومن الباطل الأخذ بما قد تيقن نسخه وترك الناس فبطل أن يكون له متعلق بهذا الخبر والحمد لله رب العالمين shi ka ga dama haka yake idan ya dauki ya kafa kansa akan dalili da abin da ya saba wannan sai ya ce a wannan ai a halin albara'atul asliya ne tunda saboda haka ayat da ta zo ita ta canza wannan hukuncin والخبر الثاني غاشي نبيو يتي من طريق أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بن أبي العاص وأمها زينب بنت رسول, بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه أصلا لأنه ليس فيه نص أن يديها ورجليها لمست شيئا من بشرته عليه السلام إذ قد تكون إذ قد تكون متوشحة برداء أو بقفازين وجوربين أو يكون أو يكون ثوبها سابغا يواري يديها ورجليها وهذا الأولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس فيه فيكون كاذبا وإن كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا والذي لا يمكن غيره فقد بطل تعلقهم به ولم يحل ترك الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب وقال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وأيضا فإن هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أيهما كان بعد نزول الآية والآية متأخرة النزول فلو صح أنه عليه السلام مس يديها ورجليها في الصلاة لكان موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية وعلى كل حال فنحن على يقين من أن معنى هذا الخبر لو صح لهم كما يريدون فإنه منسوخ بلا شك ولا يحل الرجوع إلى المتيقن أنه منسوخ وترك الناسخ فصح أنهم يوهم يوهمون يوهمون بأخبار لا متعلق لهم بشيء منها يرو- يرومون بها ترك اليقين من القرآن والسنن من القرآن والسنن قال أبو حنيفة لا ينقض الوضوء قبلة ولا ملامسة لل- للذة كانت أو لغير لذة ولا أن يقبض يدي آه، بيده على فرجها كذلك إلا أن يباشرها بجسده دونها تو، أما- يجي أما قول أبو حنيفة فظاهر التناقض وأما قول مالك في مراءة الشهوة واللذة فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا ضبط قياس ولا احتياط إيه، ابن حزم saboda haka dai umdarsa mansukh ne sai duk waɗansu hadisai da suka zo sai ya ce mansukh ne wannan suna magana ne a halin da yake kafin a saukar da ayar to kaji to an tafi tafiya zuwa ga nas alal ihtimal ba tare da sanin tarihi ba na'am to ina ganin sai mu tsaya nan ko insha Allah sai mu tashi almu- alwudu min masjid dhakar wannan shine zai zamanto na 21 ok to alhamdulillah akwai wata tambayar na'am tarjihi akan me akan wannan matsalar eh to akwai wata ma'ana da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake istidlali da ita yake karfafa mazhabar Malik da ta, ta Imam Ahmad shine cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda ya fushi da ya alwala saboda fushi yana daga shahawatul ghadab daga shaydan ne haka zalika a bisa sahihin magana umarni da yin alwala daga cin naman raƙumi saboda shi su raƙumi hulikat min aljin suna da kama da hali na aljanu na wannan tsananin fushin nasu na raƙumi saboda haka ya yi munasabar kan cewar idan mutum ya ci naman raƙumi ya sanyaya shi da yin alwala kamar yadda aka ce ya sanyaya fushinsa in yayi da yin alwala to saboda haka sha'awa ita ma tana daga a, wato sha'awa tana daga abin da yake motsa a, a, a, a, a lazza tana daga abin da yake daga sha'awa saboda haka yayi dace da as- a a yi alwala idan aka motsa ta haka kamar yadda idan mutum ya shafa ya shafi wato al'aurarsa da da ni a- da sha'awa shi ma aka ce ya alwala to bisa wannan munasabar haka suka tafi suka yi istitradin ta cewa dukkan wata sha'awa wadda take za ta motsa gariza ko kuma ta motsa kowar shahawaniya ta fushi to ta dace ya zamanto cewar an yi alwala tare da ita to bisa wannan ma'ana wannan kuma wani istidlali ne wanda yake a za a iya istinasi da shi ba dalili bane bal min babil istinas idan dalili ya tabbata Ah, na'am a cikin fatawa na'am a cikin fatawa da kuma a cikin ikhtiyarat din sama sun kawo Ah, saboda haka ah, amma gaskiya mazhabar hanafiya ah, mazhabar hanafiya saboda in muka tafi akan rinjayar da wannan tafsiri na ibn abbas cewa almulamasa bi ma'anar jima saboda karinar almubashara walmassu to alkawul da cewa alwala ba ta karewa da shafa mace zai zamanto yana da karfi sai dai kuma al'ihtiyat shine tsayawa daga abinda malik ya faɗa tare da cewa yanzu kaga kamar malikiya sun cewa sun ce alqublatu bil fam ita wannan kaulan wahidan ba a itibarin ladda tana warware alwala eh kai tsaye to amma ga hadisin Aisha sai dai kuma suna ta suna a ba hususiya ba suna ta rigima akan ingancinsa saboda an ce urwata urwatu bin zubair ba urwatu bin zubair bane urwatul muzani ne saboda habib ibn abi thabit bai ruwaito daga urwa ba to idan wannan hadisin ya zamanto kan cewa bai inganta ba a in wannan hadisin ya zamanto kan cewa bai inganta ba a to kaga a idan wannan hadisin ya zamanto cewa bai inganta ba cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a yayi yayi qubla sannan bai sake alwala ba kaga umda malikiya ta rushe ita ma'ana saboda al'adar qubla a ana musamman ga mace mutum yayi ga matarsa li qasdil ladda li qasdil ladda inda ya ce kamar yadda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sumbantar goshin Fatima to wannan wani ma'ana ne daban to kaga wannan hadisi in ya inganta kaga nassi ne shi ma akan abin da zai da ƙara karfafa kan cewar allamsu din da yazo a cikin alkur'ani bi ma'ana aljima'a koma shine zai dace da cewar ayar ta yi magana akan alhadathul asdar wal hadathul akbar wa in kuntum marba aw ala safarin a wannan halin almutatahhir kenan aw jaa ahadun minkum min alga'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a kaga siyakin aula aw jaa ahadun minkum min alga'id ishara ne ga alhadathul asghar sai ya zamanto tambihi ne ga dukkan sauran alhadathul asgar ba sai an faɗi albaul ba ba sai an faɗi sauran alhadathul asgar ba aula mastumun nisa shi kuma sai ya zamanto alhadathul akbar domin idan da ana nufin alhadathul asgar to yasa ba faɗi sauran alhadathul subura ba sai kawai aka keɓance la mastumun nisa aka faɗa kaga a ɗauka akan cewar ayar ta yi abin nan a ta yi taksim ne tsakanin alhadathul asgar ta faɗe shi da ishara da lamastumun nisa walhadathul akbar ta faɗe shi da afwan auja ahadun minkum min alghaib walhadathul akbar kuma aw lamastumun nisa to wannan sai ya zamanto ya dace da hikima da da da fasaha ta alqur'ani to kaga duk wannan zai dada ƙara ƙarfafa cewar aw lamastumun nisa ba ana nufin lamsu ba wannan fashi in ka tsaya ka duwa fa wannan fashi ne fa umdar wanda ya bata alwalan shafa da shafa daga mace wannan ayar alal ihtimal tare da dukkan wannan ihtimalat eh a shi ibn mas'ud ai shi ibn mas'ud yana kan mazhabar hanafiya shi ibn mas'ud yana kan mazhabar hanafiya eh to haka ne amma falam tajidu ma an fatayammamu shi a
shi a wajen shi wannan allamsu
amma haka yace a tunda bai yadda ba ina farko
a shi bai yadda ba saboda ganin cewar a a a cewar wannan wato tawassu ne a cikin ruksa tawassu ne a cikin ruksa saboda haka yake cewa yushiku adihun a idalam menene ya ce idalam ya ji ma'an me ya ce masa idza sa- idza barada alaihi alma eh an yatayammam Mm. kaga yana magana kaga wannan kaga kariya ne kan cewa yana magana ne akan tawassu'i akan rukhsa din amma shi ah, kamar yadda muka gani a nan mazhabar ibn mas'ud ai shine akan abin da abu hanifa yake shine kan cewar ah, ah, babu ko abu hanifa da dai akan maza masa Eh, abu hanifa akan mazhabar ibn mas'ud yake eh wanda yake dama shine shine dama tunda dama ahlul kufa ne na'am Mm. na'am to sai ku sai ku gani wajen tarji Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da yarin jayar da mazhabar Malik da Ahmad Ibn Hanbal akan wannan a bari ku ga abinda sahibul mughni ya kawo ya kawo daga cikin tabi'ina waɗanda suke a kai ya ce وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة وهذا قول ألقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإساق والشعبي فإنهم قالوا يجب الوضوء على من قبل لشهوة ولا يجب على من قبل لرحمة وممن أوجب الوضوء في القبلة آه، ابن مسعود تو وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسيد بن عبد العزيز والشافعي قال أحمد المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء حتى كان بأخرة وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا لا تنقض لا تنقض الوضوء ويأخذون بحديث عروة ونرى أنه غلط وأنا حديث عروة المزني ده. ونرى أنه غلط وعن أحمد رواية, رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق وبه قال أبو حنيفة إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها لما روى لما روى حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ رواه أبو داود وابن ماجه وغيره وهو حديث مشهور وقوله أو لامستم النساء أراد به الجماع بدليل أن اللمس أريد به الجماع فكذلك اللم أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة والمفاعلة لا تكون في أقل من اث- من أقل من اثنين وعن أحمد رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال وهو مذهب الشافعي لإموم قوله أو لامستم النساء حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين وقال الله مخبرا عن الجن أنهم وأنا لمسنا السماء ba la masa la masa ba na su ba su wannan ma'anarsa daban واللمس لغير شهوة لا ينقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه ولو كان ناقضا لوض- للوضوء لم يفعله سنة يكاو حديث عائشة دكما حديث آه، أمامة والظاهر أنه لا يسلم من مسها to da haka dai wannan dai aula mastumun nisa a nan rigimar take to tarjihi kuke so Eh. shi yasa masail nan dole a saba Mm, dole a saba a ciki Mm. huwa yaqwa gaskiya fatawa da mazhabar hanafiya Mm. eh fatawa da mazhabar hanafiya yana da ƙarfi yana da ƙarfi Allahu Akbar, Allahu Akbar. saboda dukkan hadisan a haka- a- dukkan abubuwan da suka zo na hadisai a kanta za su sauka hadisin umama hadisin aisha na sallar dare Mm, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk